إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونفت الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعض عباد الله اعلموا أن الله جل وعلا حكيم في قضائه وقدرته لطيف بعباده عليم بأحوالهم خبير بمصالحهم لا يكفى عليه شيء من أمرهم إن الله لا يكفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأوجب وأوجبنا رضا بقضائه وقدرته والتسليم لأمره فالله جل وعلا لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سرًّا شكر فكان خير الله وإن أصابه ضراء صبر فكان خير الله وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن عباد الله من دلائل من دلائل ربوبيته تعالى وقدرته على خلقه وحكمته عز وجل في تدميره أو في تدبيره تقلب أحوال الناس من شدة إلى ركاء ومن ركاء إلى شدة ومن ضعف إلى قوة ومن قوة إلى ضعف وله سبحانه الطاقة التامة على خلقه أجمعين عباد الله ومن سنة الله جل وعلا أن جعل الفرج مع الكرب واليسر مع العسر وتلك السنة تربي الخلق على القربى من الله تعالى أو, أو على القرب إلى الله تعالى لقد ذكر الله ذلك في كتابه فقال سيجعل الله بعد أسر يسرا فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا عباد الله وجاء في العصر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لو كان الأسر في حجر لتبعه اليسر حتى يدخل فيه فيخرجه ولم يكن أسر يسري عباد الله وكل كرب ينزل بالمؤمن فإن معه فرجا لا محال وكل أسر يصيبه فإن معه يسرا ومن علم ذلك وأيكان به فلم يسلم قلبه لليأس والقنوط ولم ينسى الخلق سبحانه وتعالى ويركن للمخلوق عباد الله نزول النوازل والقربات وتلك سنة الله أو تلك سنة الله تعالى مع رسله وأنبيائه وأوليائه كما قال مستكم البعث والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب عباد الله مثلا فقد ابتلي الله يوسف عليه السلام بعسر شديد ونهل متتابعة حيث حسده إكوته وألقوه في الجوب ثم يبيع عبدا ثم اتهم أو ثم اتهم في أرضه وسجن ظلما فأخرج الله من رحم هذه الشدائد والمهن المتتابعة فرجا كبيرا وتمكينا عظيما فولى كبائن الأرض وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام اشتد به الكرب حين اشتعلت النار ليلقى فيها فيخرج الله اليسر في لحظات لقائه فقال جل من قائله سبحانه قالوا حركوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم عباد الله وقد وقع وقائع كثيرة في هذه الأمة المباركة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته ولا تزال تقع إلى يومنا هذا وأوضاعها ما حدث يوم الخندق حين خسر المسلمون حتى قال الله سبحانه وتعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زادت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك تبتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ولكن عباد الله كان العسر مع اليسر وجاء الفرج ليزيل الكرب ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا اقول ما تسمعون ان صوابا فمن الله وان اخطات فمني ومن الشيطان فاستغفروا ربكم انه هو الغفور الرحيم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله dukan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kada yake ba shi da abokin tarayya a sammai da kasai muna shaidawa tare da ku cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam babba ɗan abdullahi farin jakada bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ya turo shi da alƙur'ani da musulunci gaba ɗaya duk wanda ya bi shi ya tsira duk kuma wanda ya saba masa ya halaka bayan mai yayan uwa a cikin addinin Allah babu zance mafi gaskiya sai da alƙur'ani mai girma babu shirya da ta kai shiryar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam babu shari fiye da abin da aka kaga cikin addini wanda ke amsa sunan bid'a dukkan bid'a bata ce dukkan bata makoma su zo ga gidan wuta Allah ya tsare bayan nan ya yi uwana cikin addinin Allah ina yi muku wasici da ni kaina bisa kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya fara wannan wasici da kansa da yake cewa wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah hakika ne wasici gare ku ga waɗanda ta gabace ku cikin ahalul kitabi akan ku tsaya kan kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala bayan wannan ya uwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisin sa mai inganci cewa ittaqillah haythu ma kunt ka kiyaye dokokin Allah a duk inda ka tsinci kanka a lokacin matsi ko lokacin walwala lokacin jinya ko lokacin wadata da lafiya a garinku ko ba a garinku ba lokacin farin ciki ko lokacin damuwa duka Allah ta'ala ya nizumta mana kiyaye dokokinsa da bin tsarin manzon sallallahu alaihi wasallam bayan wannan yan uwa a yau muna yin juma'a wanda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan shidan musulunci watan jimada nisaniya yau hijira na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shida sha uku ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ishirin da hudu kutubar mu a yau a wannan masallaci na mai tarin albarka masjidu ummina hawa da ke nan bayan makarantar 'yan mata ta duma da unguwar bako a nan fadar jihar gombe za ta yi magana ne game da bayan kunci akwai sauki bayan tsanani sauki yana zuwa daga Allah wanda shi ne unwani wannan kudu ba samu a yau insha Allah bayan Allah masu albarka mu sani cewa Allah mai girma da buwaya mai hikima ne wajen yanke hukunci da yi akan bayinsa Allah iya da tarin hikima wajen ƙaddara abin da ya so ya faru akan bayinsa. Hakanan Allah mai tausasawa ne ga bayinsa. Hakanan Allah subhanahu wa ta'ala masani ne game da al'amura da ahwal na bayinsa. Hakanan Allah ta'ala mai ba da labari ne game da abin da ya fi zama daidai da dace ga bayinsa. Hakanan Allah subhanahu wa ta'ala babu abin da yake kuya a gare shi. daga cikin al'amuran bayansa gaba ɗaya, inna Allah la ya kafa alaihi shi'un fil ardi wala fi sama, Allah ta'ala ba abin da yake ɓuya masa a sammai da ƙasai gaba ɗaya. Allah ta'ala ya wajabta mana mu bayansa halittunsa, mu yadda mu gamsu mu sasantance akan duk abin da yake mana hukunci. Allah bai son ya yanke ma hukunci ka nuna fici, ka nuna damuwa, ka nuna ɓacin rai, wanda imaninsa bai kai imani ba dukkan mai imani dukkan irin hukuncin da ubangiji ya yake a kansa to ya mai kauya sami ina wa ba wannan shine cikar zaman ka bawa kuma cikar zaman ka wanda ka sallama wa ubangijinka kuma irin ku irin ku ne wanda kun daga hannu Allah yake amsar addu'ar ku domin ba ku nuna gazawa ba ba ku nuna raki ba ba ku nuna gajiyawa ba game da irin hukuncin da ubangiji yanke muku akan ku na daɗi ko wani ainihin rashin daɗi mu sani bayan Allah Allah ta'ala ya wajibta mana mu yadda da hukuncinsa a junanmu mu yadda da dukkan abin da ya kaddara mana na rayuwa annan Allah ta'ala ya so ya wajibta mana mu meka masa wuya da al'amuransa gaba ɗaya duk abin da Allah ya so ya zartar to abin da ake so da mu mu meka wuya mu yadda mu gamsu mu amince ko mu yi wa Allah godiya a dukkan halin da ya bar mu a ciki bayan Allah mu sani cewa a Allah ta'ala bai yanke hukunci akan wani mumini bawansa face wani hukunci da ya yanke ƙarshensa ya zama alkhairi gare shi in dai kai bawa ne ko mai imani albishirinka ka ji ka ƙara ji duk irin abin da ubangiji ya yanke ma kake ganin ba ka jin daɗinsa ba daɗi takura ce wahala ce jarrabawa ce ka yi haƙuri ka jure in ka jure ka yi haƙuri ƙarshen abin sai ya fi dawo alkhairi ƙarshen abin sai ya koma cin nasara gari ka da rayuwarka shi yasa manzon Allah ke siffanta masu imani cewa dukkan mai imani in asabatu sarra shakara fa kana khairallah dukkan mai imani in wani abin walwala da farin ciki da jin daɗi ya same shi to ba alfahari zai ba ba kafafa zai ba sai gode wa Allah haka sai ya fi zama alkhairi gare shi haka nan wa in asabahu darra dukkan mai imani idan wani kuncin rayuwa ko jinya ko talauci ko wahalan rayuwa ko rashin zaman lafiya ko kaza ko kaza marasa daɗi suka samu bawa mai imani to maza Allah ce alamar da za a gane shi ne imani ne sabara sai ya haƙuri ya yi juriya wannan haƙurin da ya yi fakana kai Allah sai wata jarrabawa ta dawo ta juye ta rikide ta kuma alkhairi gare shi sai maza Allah ce ta duk duniya ba inda za ka samu wannan sai akan mai imani Allah ta'ala kai mana arziki da imani bayan Allah masu albarka musali daga cikin alamu na Allah Allah ne Allah kuma shi ne Ubangijin kowa da komai, kuma ƙudurar Allah da ƙaddara tana kan kowa, tana kan bayinsa, tana kan halittunsa, da hikimomin Allah mai girma da buwaya wajen jujjuya al'amuran bayinsa, sai Allah ta'ala yake jujjuya halayyar mutane, ko yanayin da mutane suke ciki mai shidda idaraka. Tsanani zuwa sauƙi, ko sauƙi zuwa tsanani. shekarun baya in ka ji ana magana ana tattaunawa to magana ake ta wadata da walwala da jin daɗi da annashawa amma yau kuma da ubangiji ya so a tattauna babun da wahalar sai ya sako ta kuma irin wannan lokaci kuma dole a tattauna cewa wahala da kuncin rayuwa shine ya gallabe mutane a yau in kun manta in ba ku manta ba kai a shekarun baya ba da daɗewa ba irin wannan tattaunawar to ana tattaunawa ne game da ni'ima da jin daɗi da annashuwa da walwala da ni'imomin Allah wanda ba sa kirwa gaban Allah dama tsari ne na Allah bai ajiye duniya ta farki ɗaya kawai ba yau gare ka gobe ga ɗan uwanka yasa yake cewa وتلك الأيام نداولها بين الناس haka nan kwanukan rayuwa take a gona in ji Allah wani nake jijjiya su ga mutane yau in kana shan wahala to wani kuma daɗi yake ji a yau in kana jin daɗi wani wahala yake sha a yau in kana kuka wani dariya yake yi a yau in kana dariya da farin ciki wani kuka yake yi yau idan ka koshi da lafiya wani da jinya ya kwana yau idan ka waye gari da jinya wani kuma da lafiya ya kwana idan ka kwana da rauni yau wani cikin annashuwa da ƙarfi ya kwana haka Allah bai yi duniya ta tafa bai dai ba ka kwantar da hankalinka na kwantar da hankalina mu kwantar da hankalinmu ba wani yanayi da zai zo ya ƙi wucewa a gun Allah babu shi ikon Allah ne kaɗai guda ɗaya wanda ba ya canjawa amma duk yanayi duk yanayi ka yi haƙuri ka sa masa lokaci ya gani wata ran ya zama labari in shekaru baya kafa da shekara ishirin da magana ce ta boko haram da in za ka zo masallaci sai a caje ka duk abin da ya gani ba ka yadda da shi ba a yadda da kai ba ba a nutsuwa duk bako duk fuska bakuwa ba za ka ba da amana da ita amma ana nan ana nan ya zo na abin ya zama labari bayan nan in shekaru hudu zuwa biyar sai aka yi corona wanda sallar juma'ar mai da aka namu wajen sati uku aka yi ajiyar da azumin ramadan ba yi sallar juma'a jami'i ba sallar jami'i ba ta yiwa haka da muka yi haƙuri muka zuba wa allah ido kuma abu ya zai wuce in ka ɗauko rayuwar haka take duk abin da ya zo in ma na daɗi in ma na wahala to ba zai dawwama a wannan lokacin ba sai ya canja sai ya juya to wannan sunan Allah ce a bayan kafa haka Allah ya halice mu kuma haka Allah yake gudanar da rayuwa a yau ba a jiya ba mafi yawan mutane kaso saba'in tamanin casa'in za ka iya sha su ne masu shan wahala a wannan rayuwar kashi mai yawa wahala ake sha amma kuma hakan bai hana wa'ansu kuma sun fi jin daɗi a yanzu wa'ansu sun fi samun abin duniya a yanzu wa'ansu sun fi walwala a yanzu domin Allah ya nuna muku shi Allah ne domin Allah ya nuna muku cewa shi ne mai juyar da marbayi duka tana hannunsa abin da ya so shi zai faru abin da ko bai so ba bai faru ba bayan Allah mu sani cewa in Allah ya juya wani lokacin wahala wani lokacin walwala wani lokacin ƙarfi wani lokacin rauni wani lokacin jinya wani lokacin lafiya wani lokacin zaman lafiya wani lokacin fikira da sauransu Allah ta'ala iya da ɗaɗa a tamma Allah ta'ala iya da iko mai ƙarfin zartarwa a kan bayansa gaba ɗaya gaba ɗayanmu da kuma ɗaiɗaikunmu duk abin da Allah ya so wallahi sun masallahi ba wanda ya fi hana shi a kanmu duka bayansa ko a kan ɗaiɗe kuma gaba ɗaya in Allah ya so abu kaza a kaina duk duniya ba wanda zai hana Allah in Allah ya so abu kaza a kanmu duk duniya ba wanda zai hana shi ka yarda Allah iya da sai ɗara kamila a kanka motsawarka da zamanka da tashinka sai Allah ya so in bai so ba in ka zo da sai dai a tada kai ba ka iya tashi ba in bai so ba in ka kwanta sai dai a tada kai ba ka iya tashi ba in bai so ba in ka tsaya sai dai a zaunar da kai ka yadda na yadda mu dinga hararo wannan kullum a cikin rayuwar mu sai abubuwa su mana sauki sai mu ji salim salamar zuciya ta same mu amma kar ka yadda akan wannan duniyar da ba ta da tabbas daga nan zuwa al'asar a kaina ko a kanka ko a kanmu ka tsaya ka bata lokacinka ka tsaya kai asarar imaninka kasan duk halin da ake ciki a wannan duniyar to idan agogonka ya zo kan awa da mintin da kwananka ya kare to za ka bar duniyar ka tafiyarka ko da jinya ko ba jinya ko kana so ko ba ka so kuma agogon nan kullum ka awa yake iya zuwa daidai lokacin da ubangiji shine sa'ar ka to wallahi kana tafiya ba ka yi kar ka yadda ka ba ka lokacin ka kar ka yadda imanin ka ya rauni kar ka yadda ka ci haram kar ka yadda ka zama magulmaci kuma hasadi akan wannan rayuwa ba ka da tabbas ka rike imaninka ka nemi gamawa da ita lafiya musaniya bayan Allah masu albarka iya daga cikin sunan Allah a bayan ƙasa zai sanya duk kunci da damuwa bayan sa sauki ne yau wani iya kuka gobe sai ganshi iya dariya yau wani iya dariya gobe sai ganshi iya kuka yau wani iya kwance shajaran majaran gobe sai ganshi ya fito iya lalace yau kuma wani gashi lafiyarsa kalau sai ga kwana kan garin asibiti Allah ba inda bai iya yi ba bayan tsanani sai sauki bayan wahala sai walwala bayan kunci sai sauki wannan sunnar Allah sai a bayan kasa haka Allah yake gudanar da duniya haka kuma malamai suna cewa tana shiryar da bayi tana renon mu mu bayi domin hakan ya ƙara nuna mana muna kusa ga Allah subhanahu wataala idan Allah ya baka abun duniya ya kwace to za ka fi gane girman Allah subhanahu wataala idan kuma da kai talaka ne baka da komai Allah ya sai wadata ka hakan zai ƙara nuna ma girman Allah idan kuma da baka da lafiya majinyaci ne kai yau Allah ya baka lafiya to hakan Allah iya so ya nuna ma shi Allah ne yau idan kai waye gobe ka zama kaza ko da wani ne kai jibi ka zama kaza to hakan iya nuna ma cewa Allah Allah ne ba mai ɗauke ka daga wannan yanayin ya kai ka wancan yanayin sai Allah shi kaɗai yake yi ba wanda ya isa gudanarwar tana gare shi kan yarda mai yarda musallama wa Allah yasa Allah ta'ala yake cewa sai ja'ala Allah ba'da usri yusra Allah ya sanya duk wani kunci bayan sa walwala ne duk wani kunci bayan sa sauki da inji Allah fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra duk kunci in ji Allah bayansa kaɗan sauƙi ne duk kunci da matsatsi to bayansa in ji Allah sauƙi ne a bayansa ka yi haƙuri Allah baya saba alƙawarinsa kuma Allah baya faɗar magana ba daidai ba mu jure mu ƙara juriya da haƙuri duk wannan kuncin da ake ciki wata rana labari za a baya bayan Allah mu sani cewa Abdullahi dan Mas'ud Allah ƙara yarda da shi a ƙarƙashin wannan aya yake cewa da dai a ce tsanani zai fada rami ya shiga rami ya gudu ya fuya ya ce wallahi sauki sai ya bi shi ramin ya fito da shi domin ba yanda za a yi tsanani ɗaya ya gallabi ko ya rinjayi sauki guda biyu domin inda Allah ya fa inna ma al usri yusra inna ma al usri yusra ya ce saukin biyu ne kuma kuncin guda ɗaya ne duk inda biyu take za ta rinjaye ɗaya kuwa saboda ka sauƙi abun Allah iya da faɗi ce da kunci idan mun yi haƙuri sauƙin da Allah ya mana zai rinjaye wannan matsayin bayan Allah mu sani cewa dukkan wata damuwa da ta sauka akan mai imani fa inna ma'ahu faraja idan yi haƙuri gaba kaɗan akwai yayewa akwai shiga cikin walwala dukkan damuwa idan ka jure ka yi haƙuri gaba kaɗan yayewa ce la muhal wannan ba makawa haka Allah ya tsara dukkan wani matsatsi da zai samu mai imani fa inna ma'ahu yusra tare da wannan matsatsin akwai sauki a gun Allah duk wanda ya san wannan ya fahimci wannan ya yi imani da wannan ya fi kankance da wannan to ba zai da zuciyarsa ta kaɗa masa ta raya masa ɗaya bai tsammani daga Allah ba in dai ka san wannan Allah ya ce duk kunci bayansa sauki to zuciyarka ba za ta raɗa ma ta kawata ma sai bai tsammani daga Allah ba musani ya bayan Allah kuma hakan walan yansal khaliq ba zai saka manta da Allah ba subhanahu wa ta'ala mai girma da waya wa yarkunu lil makhluq ka dinga jingina zuwa ga halittun Allah su ne mutane duk wanda yake da Allah shine mai iko akan komai to idan ya tahi dogaro ga Allah zai dogara idan ya tahi roko da tambaya Allah zai roka Allah zai tambaya ana fahimta wannan shine cikakken imani ga Allah kuma shine sakankanciya da hukuncinsa musali ya bayan Allah masu albarka a idan tsanani ko wata damuwa ta sauka ga bayi wannan tun wannan sunna ce ta Allah bayan kafa har annabawansa ba da manzanninsa mafiya girma cikin halittunsa ya jarrabe su har qur'ani yake ba mu labari cewa masatumul ba'sa wa dharra har sai lokacin da kunci da tsanani ya riskan musu ya same su alba'sa wa dharra wa suka ce jinya da talauci wa suka ce yaki da jinya duk da abubuwa marasa daɗi ta cin musu ta kama su Allah ya ce wa zurzilu muka girgiza su da kanmu inji Allah muka jarrabe su ta ko'ina gida jarrabawa wata jarrabawa jiki jarrabawa gwamnati jarrabawa gona jarrabawa ina ne jarrabawa ta ko'ina Allah ya buɗe ƙofofin jarrabawa hatta ya ƙular rasulu wallazi na amanu ma har sai da manzon yake da shi da wanda suka yi imani tattare da shi mata nasarullah yaushe ne nasara Allah ne yaushe ne ka duba ƙarfin imanin sahabbai har suna tambayar manzon Allah yaushe ne taimakon Allah zai zo mana yaushe ne sai Allah da kansa ce ala inna nasarallahi qawi cewa hakika taimakon Allah iyanan dab da ku iyanan kusa da ku haka nan taimakon Allah da yayewar kunci daga Allah iyanan kusa da mu ya bayin Allah kada mu gajiya kada mu jiraki mu yi hakuri mu ci gaba da addu'a bayan Allah masu albarka annabi Yusuf alaihi salam a Allah ta'ala ya jarraba shi da matsatsi da kunci da jarrabawa mutatabi'a jarabawa mai bibiyar juna lokacin da ‘yan uwansa suka masa hasara aka ji aka jefa shi a rijiya annabi yusuf yawa yi gari an sai da shi a matsayin bawa annabi yusuf yawa yi gari ana tuhumarsa akan mutuncinsa annabi yusuf yawa yi gari a kulle shi a kurkuku don zalunci jarabawa daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan amma da ƙarshe sai Allah ta'ala ya fadda shi daga wannan matsa rayuwa duk kulkin rayuwar da ya fada ciki da ƙarshe sai Allah ta'ala ya fidda shi ya tsallakar da shi kuma waɗancan da suka mai kullar kullar suka dawo kuma ƙasar su suka durƙusa suke neman alfarmarsa wannan ne tsarin Allah yanda shedan ya yi wa annabi adamu hasada annabi adamu ya yi haƙuri ya jure ta zama alkhairi gare shi ɗan kuma ta zama tsiya a gare shi to haka rayuwa take a yau duk mai imani da ya haƙura daga fitintunin mutane da fitintunin shaidan ya jure ya daure ya tsaya kan imani sai ya kafu to haka sai zama alkari a gare shi domin sunnar Allah ba ta sunnar Allah ba ta canjawa annabi Yusuf alaihi salam Allah ya fadda shi daga cikin wannan kuncin rayuwar gaba daya har yawa yi gari ya zama to shine ɗaya daga cikin masu juya akalar ƙasarsa da ke ciki ya zamto shi ne mai zuwa ya taimaka wa mutane shi ne wanda za a zo gunsa nema alfarma da taimako amma da har gidan kurkuku ya zauna har rayuwar cikin rijiya ya yi har kaza ya yi har kaza ya yi amma da ya haƙuri ya jure sai abin ya zama alkhairi gare shi annabi ibrahim alaihi salam Allah ya jarabe shi hatta kai ta kawo damuwa ta yi damuwa mutanensa suka haɗa wuta sama da shekara da shekaru ana haɗa makamashin wutar da za a jefa annabi hatta a cikin kunci idan ka sallama wa Allah bayan sauƙi ne Allah ya ba mu mafita Allah ya ba mu mafita ga Qur'ani ga addu'o'i ga manzon Allah ba abin da yafi karfin Allah ka mika wa Allah wuya ka sallama ka kiyaye saba masa in ka saba masa bisa kuskure ka tuba ka nemi gafara ka dinga yawan istighfari ka dinga yawan faɗin la ilaha illallah ka komar da al'amuranka ga Allah abin da ya baka gode masa abin da baka samu baka yi hakuri in kai wannan zaka fi kowa jin daɗin rayuwa za a gaba komai na duniya a hannunka amma Allah ya kwantar da hankali ka Allah ta lafi mu kiwo Allah ya mana albarka Allah ya samu lafiya mu gama lafiya Allah ya tsantsanta mana tauhidin mu a zukatan mu Allah ya jaddada mana imanin azumin a cikin zukatan mu ya bayan Allah ne salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ya fara wannan aiki da kasa da yake cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين اللهم ربنا امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاة امورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ربنا ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا اشرارنا يا رب العالمين الله تعالى كتمكي mu Allah ka ji kanmu Allah ka ji kan mahaifanmu Allah ka shirya mu da zuriyar mu Allah ka dora mu a tabarki madidici wannan kunci da ake cikin wannan rayuwa Allah ka mana mafita Allah ka mana sauki da gare ka ya Allah Allah muna neman afwa da sauki da gare ka ya rabbal alamin ya zala jilalil ikram ya arhamar rahimin Allah ka ji kanmu Allah ka tausaya mana Allah ka ji kanmu Allah ka tausaya mana Allah ka ba ka mu zaman lafiya Allah ka ba jihar mu zaman lafiya Allah ta'ala duk inda yake samun fitintinu a garuruwan musulmi da kasashen musulmai Allah kai zaman lafiyar ka ya Allah Allah kai zaman lafiyar ka da tsoron ka ya Allah Allah muna roƙon ka dukkan majinyatan mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ka dade mu da lafiya da imani ya Allah ta'ala muna roƙon ka sanya albarka a rayuwar mu ka sanya albarka a gidajen mu ka sanya albarka a kasuwannin mu ka sanya albarka a gonakin mu ka sanya albarka a ofisoshin mu ka sanya albarka a makarantun mu da masallatayar mu ya Allah ka ba mu tsaro da kariya da mutuncin mu da iyalan mu da gidajen mu da waje da neman abinci mu ya Allah da hanyoyin mu Allah ka ba mu tsaro da kariya daga dukkanin cutarwa ya Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira ya Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira ya Allah muna roƙonka din bi taimakon addini Allah ka dafa masa Allah ka taimaka masa wanda ya asasa wannan masallaci ya gina shi Allah ya saka masa da alkhairi waqafi da yawa ya masa Allah ta'ala ya kai mata kabarin ta ya rahamce ta ya ji kanta ya gafarta mata shi ma ka taimake cikin harkokinsa da ba shi magana na alkhairi a bayansa da mu gaba daya ya Allah ta'ala mana roƙon ka karba mana asiri duniya da lahira ka sa mu lafiya mu gama lafiya ibadallah akwai bayan Allah da suke neman addu'o'i wa an sun rubutu wa sun aiko akan bukatun su daban-daban daban-daban to duk wanda suka aiko da wanda ba ba su aiko ba muna tawassuli da tsayuwar mu akan wannan minbari Allah ta'ala ya biya kowa bukatun sa na alkhairi Allah duk abin da ya dame mu na damuwa Allah ya yi mana duk abin da muke kauna muke so daga Allah Allah ta'ala ya haɗa mu da shi Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah mana neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun qumu ila